masu saurare barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa cikin shirin namu na hira ta musamman wanda yake zuwa muku daga nan gidan radio premier da ke kan mita 200.7 a zangon fm tare da ni ismail faruk makama a cikin shirin namu wanda shiri ne da dama da aka tanade shi domin tarihin magabata irin yadda suka sha gwagwarmaya a baya har kawo yanzu wanda a jiya mun fara shiri akan abin da ya shafi tarihin rayuwar shawatiku abubakar sanka wanda dr lawi shawatiku abubakar sanka yake bamu tarihin shawatiku daga bakinsa kuma sai lokaci ya mana nasa halin wanda shehu ya dawon allah da za mu dora daga inda muka tsaya a jiya a karamar lawo ne maka barka da zuwa a karo na biyu kuma a jiya mun kwana akan abin da ya shafi tarihin shehu atiku abubakar sanka akan yadda har suka gangaro magabatansa suka kawo jihar katsina ga masu gaka ga masu saurari a daidai wannan lokaci wanda za a dora akan abin da muka kwana a jiya na bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi haka qadarihi wa miqdaril azim alhamdulillah muna dada godiya da farin ciki alhamdulillah muna dada yabo da godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sake ara mana numfashi muka sake dawowa don ci gaba da wannan shiri mai albarka wanda ake ƙoƙarin gabatar da tarihin waɗansu bayan Allah waɗanda ake kyautata zaton sun ba da gudunmawa a rayuwar ɗan adam a ta duniya da lahira kamar yadda malam ya bayani muna magana ne a kan ɗaya daga cikin waɗannan mutane waɗanda ayyukan da suka yi a rayuwarsu suka sa mutane suke kyautata musu zaton cewar sun cancanci a zo a zauna a faɗi wani abu da suka yi a rayuwarsu don mutane su ji ko sa yi koyi da abin da aka faɗa da kuma lura da abin da waɗancan bayan Allah suka aikata idan ana biye da mu a shiri da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ɗauko tarihi na magabatan Malam Abubakar Atiku Sanka. tun daga cewar fitowarsu daga madina zuwa antakiya zuwa masar da kuma madina sau ɗaya sau biyu fiye da haka da kuma ƙarshe abin da shi jagoransu wanda shi ne ya fito da su sheikh abdul ya ba da shawara ya ba 'ya'yansa da jikokinsa shawara cewa maimakon zaman da suke yi da zirga-zirgar da suke yi tun da gashi Allah subhanahu ta'ala ya hore musu ilimi wanda zai amfani jama'a to zai yi kyau su gusa daga inda suke su motsa su fada waɗansu ƙasashe mun faɗi cewa sun ce su kuma fada ƙasashen afirka duk da cewa wani mai sauraro wani zai ce a lokacin ai ba zancen afirka eh gaskiya ne ba zancen sunan afirka sai dai zancen ƙasashen yammaci na sudan haka ake ce da su kasashenmu sai kaji in za ka taho da a ce sai a ce za a je a sudanul garbi to suka taho da wannan shawara suka ɗaura aniya suka yi ta tafiya su zauna can kamar yadda muka bayani har dai allah kawo su inda suka zauna a ƙasar katsina to kamar ɗan waiwaye cewar cikin tafiyar dama akwai wanda 'yan uwa ne a ciki akwai shi sheikh abdul akwai walidin sheikh abubakar sheikh umar jari wanda shi ne mahaifin sheikh muhammadu salga to shi da shi malam abdul jalil yan uwa ne a wajen iyaye wannan tafiya tare aka yi da su suka yi ta tafiya har ma mutane suke waɗanda suke hangen abin daga nesa suke kamanta abin da cewar ai tafiyan nan tasu fatake ne don a lokacin ba zai yiwu a bambanta tafiyar fatauci da irin wannan tafiyar ba tunda ba wata hukuma ce ta ɗauki nauyin tafiyar ba su suka fito don allah za su yi to sai shi ne kamar yadda ake ba da tarihi wanda suka rika tafiya ƙasar saudiya su aikin hajji daga nan ƙasashenmu suna tafiya in an je wannan gari a tsaya a sauka in guziri ya ƙare waɗansu su ɗan yi kasuwanci waɗansu su tafi su kwadagon noma mata su da abinci suna sayarwa jama'a gari har a samu guzurin da za a yi gaba to irin wannan tafiya da su shek abdul suka yi da jama'arsu shi ta mata ɗauki wannan salo na cewar fitowa suka yi don nufin wani aiki na allah ba wannan ya ɗau nauyinsu ba saboda haka suna da buƙatar su riƙa yin irin wannan kamar ɗan sana'o'i haka don a rufa kai asiri kuma a cimma gurin da ya sa aka fito sosai daniya to wannan ta sa suna tafiya dai har suka zo inda muka faɗa ƙasar katsina akwai gari roma nan sansani ne kamar yadda masana tarihi suke faɗa idan an zo duk wani wanda yake da jama'arsa sai a gewaye inda za su sauka da danga ta ƙaya to an san nan sansanin suwana ne to su malam abdulzali suka fara sauka sannan har aka yi ga garin wurin da aka yi masanawa kamar da muka faɗa to yanzu abin da muka tsaya shine gwiwar cewar su malam abduljalil da ɗansa malam abubakar da jikansa malam musa zaman da suka yi a nan har an fara samun yaɗu an samu su malam ahmad to malam abubakar malam abduljalil da cewa jiki ya yi nauyi sai cikin 'ya'yansa shi malam abubakar shi kuma ya fara motsawa kamar yadda shi ɗansa malam musa malam dan malam musa shi dan malam abubakar shi malam musa ya ce zai rika kewayawa ya je can ya dawo ya je can har muka yi magana cewa ya je har su maroko su tunis a nan ne ya samo risala to shi ma malam abubakar bai zauna haka ba shi ne muka fara faɗar cewar a lokacin har ya taɓa ƙasar kano ya zo kano ya gewa ya je can ya ga yadda ake karatu ya ga yadda ake tafi da harkokin makaranta ya ga abin da suka taho da shi can me za su kara ko me za su rage to malam abubakar ya rika yin wannan ya zo ya koma katsina ya tafi wata ƙasa ya je har zazzau an ce sun je to a irin wannan tafiye-tafiyen ya zauna a wurare kuma ya kafa makarantu kamar yanda suka kafa a lokacin da suka baro kasar masar suka daga kafawa a garuruwa a wannan gari a wancan gari to shi ma da ya rika fita yana yi sai ya kai yana kafa irin waɗannan to shi kuma malam musa ka san wannan shine za mu ɗauka farko farkon wato sinsinar zuwan magabatan su malam a ci kusanka ƙasar kano to malam musa shi ma bayan tafiyar bayan magabacinsa malam abubakar ya tafi sai shi ma ya kama wannan zirga-zirga duk da ya dora akan irin waccan da yake yi wacce yake tahowa ya je maroko ya je can ya je can ya taho shi ma sai ya dora ya zama yana zuwa kano yana tahowa kano yana kaza yana kaza ya zo shi ma ya bi guraben da magabatansa suka yi inda suka yi da abin da suka kara suka yi to mala abubakar bai kasa a gwiwa ba akan irin wannan abubuwan da magabatansa suka yi ya zo shi ma ya ɗora malam musa shi ma ya yi ƙoƙarin wannan don haka malam musa ya zo a taɓa kano ya zo ya koma ya zo ya koma to kasancewar shahura da suka yi ta zancen karatu a ƙasar katsina ta kai matsayin sarkin katsina na wannan lokacin ya yi ƙoƙarin malam musa a sa shi a cikin malaman fada da aka gaya masa sai ya ce a shi abin da suka saba da shi sun gode abin da aka yi musu ma na zancen dan masani amma ba za su iya barin abin da suke yi su zo su zauna a fada zancen fatawa ko zancen wani abu wanda ya zama ya shafi irin wannan abun ba to abu da ya yi tsamari har waɗansu suka fahimci cewa shi sarkin katsina na wannan lokacin akwai wata manufa a kan zancen malam musa ya zo ya zauna a fada wannan manufa waɗanda suka gani suke gaya malam musa ta dangana ne da dangantakar da take tsakanin malam jibril wanda yake shine malam jibril na sheikh usman dan fodiyo da kuma sheikh usman dan fodiyo to lokacin da harkar jihadi ta fara motsawa sarakunan hausa katsina da ina ne sun ji wannan abubuwa na sheikh usman dan fodiyo kuma sun san dangantakar magabatan su malam musa su malam abubakar da su malam abdul da irin ittisalin da suka yi a tafiye-tafiyen da malam musa ya yi da su malam jibrin wanda malam jibril kowa ya san yana daga cikin waɗanda suka yi tasiri a tunani da aiki na sheikh usman dan fodiyo allah ƙara yarda da shi to lokacin da wannan zancen guguwar jihadi ta motsa sai waɗansu ke nuna malam musa suna zaton fa abinda sarkin katsina yake nufi yana so malam musa ya zauna kusa da shi ne watakila za su rika samun labarin menene yake ce usman dan fodo yake ciki me ake murdawa me ake toyawa me ake dafawa to duk wannan ta sa dai shi malam musa bai ga ya dace a ce ya koma ya bar aikin da yake yi na zirga-zirga ya da addinin musulunci ya daura kansa a fada a wuri ɗaya ba sun nuna cewa duk abin da ake nema na fada ko na wani fatawa to abu shirye suke amma dai a bar su a matsayinsu na malamai a inda suke to sarkin katsina na wannan lokacin ya matsa sai shi malam musa sai ya ga cewa bari ya yi abin da kakanninsa suka yi tun farko su aljalil bari ya motsa ya wani wuri to shine malam musa ya taho tafiyarsa ta dindindin ya taho kano ya gudo kenan ma'ana da ya zo sai ya sauka a bayan goron dutse da ake maganar cewar a reka yanzu a nan ya sauka ya yar bukasa yana zaune a wurin kuma ya duba wani wuri dama a can katsinan ma abinda suke yi dama da suka zo suna sana'ar yin shuka lalle to lalle kuma lalle suna yin lalle ana siyarwa ana yin karatu ana baiwa bayan Allah ana taimakon su Allah sarki na'am to shi da yazo sai ga to da me zai dogara bari ya yi wannan sana'ar kuma yana yin sana'ar dinkar dinka riga tun da da keken dinki ba abin da sai dinka riga irin ta saki ana dinkinta da hannu ko a yi mata ado da hannu to malam Musa yana yin wannan sana'ar to sai ya zo nan ya samu ɗan wuri ya rabe yana yin sana'arsa ya ɗan buɗe wani wuri yana noma lalle ya kai kasuwa ya siyar sarkin katsina hankalinsa ya tafi cewa ina wannan malami ya yi ya tafi to in an lura cewar wannan kofa da ake cewa yanzu kofar yan rake wacce ta nan turawa suka shigo suka ci kano babbar kofa ce ta nan ake shigowa kano duk shigowa da za a yi daga yamma ta nan ake shigowa kasar katsina sokoto daga nan har su nijar su ina ne ta nan suke shigowa saboda haka malam musa da ya zauna a wurin yana yin wannan sana'a sai kuma mutane suka fara tuntuɓa sai sai gane ai malami ne a wurin sai aka fara tsayawa wanda suka zo za su wuce za su tafi masu tsayawa neman addu'a masu neman karatu mai kaza kaza shikenan sai labari ya bazu sannan malam musa ya zo ya kasa lalle a kasuwar da ake cewa kasuwar mata inda ake cewa kasuwar mata ko kasuwar yan rogo ita ce in an duba an gangaro daga muskwani kamar za a shiga kasuwa za a yanko titi da ya taho ya dawo jakara to nan malam musa yake zama yana sai da lalle to cikin masu tafiya matafiya daga katsina wanda suka san labarin abin da ya faru tsakanin malam musa da sarkin katsina sai waɗansu suka ganshi waɗansu suka ganshi a nan kofa waɗansu suka ganshi a kasuwa suka je suka gaya wa sarki cewa ran sarki da ɗaya ai bawan Allah nan da kake nema ka ce kaza kaza kaza mun gan shi a Kano a wuri kaza a wuri kaza Allah sarki to hikima irin ta saraki ba zai zo ya ce a je a taho da shi ba sai ya tuntubi mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin cewa akwai wani malami na ya gudu ya taho kasar ka ina so da za a dawo mun da shi shi kuma sarki sai ce to a bincika a ina wannan malami ya makale aka ji aka binciko malam Musa aka same shi Allahu akbar aga masa sarki yana so ka zo yana neman ka yace laifi nayi aka ce ba laifi kai ba to in ba laifi nayi ba me zai sa a ce in je wurin sarki Allah sarki suna tsantseni suna gudun aka ce aka ji aga sarki sarki ce a je dai a ce ana so ya zo sai ce to ai in dai ba laifi nayi ba ni almajiri ne in kuma wani abu aka gani na ilimi a tare da ni ake so to shi ilimi ai zuwa wurinsa ake ba kiransa ake ba Allahu akbar kabira wai saboda haka sarki na'am to sarki su ma lokacin akwai harkar addini a tare da su a jikinsu sai ce to bari ya je ya ga wannan malami shine tashi ya ce ya samu malam musa suka zauna suka tattauna na'am sarki ya tafi ba a hai'a ta sarauta ba Mhm, Allah.
aka je a kamata Mm, ta- malanta Mm, malanta suka wa- zauna suka tattauna Mm, Allah sarki.
sai sarki ya ga ashe wani alheri ne ya zo garinsa Na ne mutu.
sai ya aika wa sarkin katsina ya ce ai wannan wanda ya zo nan Mhm, wanda ke cewa an mayar da shi ai mm.
alheri ne ya zo mu ba zan iya mana maka da shi ba sai a yi haƙuri Allahu akbar.
ya tambayi malam musa me kake wa sana'a me kake ya ga masa ce ni abin da nake noman lalle Mm, da kuma na'am.
ɗinkin hannu Mm, sai karantarwa da muke yi ita muka gada Allah sarki.
sai sarki ya ce to shikenan ya bashi Mm, izini mhm, ya je ya ɗebi inda yake so mhm, ya yi gonar lalle mhm. Allahu akbar.
kuma ya bashi inda yake so ya zo ya zauna kusa da shi Mm, ya ɗebi inda yake so mm, to farko sai ya ɗebi inda zai aikin mm.
lalle ɗinsa sana'a sai ya je buka a wurin sai ya ɗebi wurin da ake cewa yanzu tal'udu Allah sarki to.
Wannan fili Na'am, na'am.
ka haɗo gidansu alaramma Mm, ka Oi, tsallako oi, nan oi.
inda aka yi gadar nan sabuwa ka dawo gidansu alai sabi'u bako mhm.
ka dawo ka yi wajen su waru da Duk todu Wuri- gura- nu- nu- gurin noman ne.
noma ne na Oi, lalle oi, na oi, malam oi.
musa da jama'a sa'anan suke Allahu sana'a Akbar.
kuma Mm, alhamdulahi mhm, muna ƙanana mun san rago gonakin mhm, ana nuna mana cewar da gona- gonakin mm.
kakanninmu ne Kakan- kuma Na'am.
har yanzu Mhm, wannan wurare da suka yi gabas na'am.
suka ji su warure inda ake cewa wuju-wuju Mm, yan uwanmu ne a wurin da yawa wanda har yanzu suna da wannan tarihin cewar na'am.
a nan su malam musa suka zauna suna aikin lalle Allah sarki.
kuma suna aikin lambu Na'am.
saboda wannan ruwan da ya kwararo kwa- da- da jakara da ta Eh.
kwararo ta yau na'am.
gabas Ya gangaro. mm, To, Na'am.
kuma har lokacin da shi malam atiku ke da rai yana yin ana masa maganar Mm, lokacin da al- a gwamnan kano audu bako ya fitar da za a yi tituna za a yi fulotai mm, hanyoyi.
ake gaya masa cewar algafa ta malam waɗannan fulotai fa ya kamata ku yi magana gonakin kakanninku ne Allah sarki.
sai ke cewa to mu yanzu ma bar Na'am.
aikin jama'a da aikin Allah mu tafi gon- rigimar ƙasa mu tafi rigimar gona Na'am.
ai a bari abin da Allah ya yi shi kenan inda muke nan ya ishe mu Allah sarki.
to Na'am.
haka malam Musa ya zauna ya ɗibi gonakinsa a nan Na'am.
kuma ya zo nan kabara Allah a nan ya ɗibi wurin da Na'am.
ya zama nan ne wurin da ya yi gidaje To Allah har sarki.
yanzu alhamdulillahi Mm. Da Khalifa burbushi. Na'am.
Karibullah Na'am.
Allah saka masa alkhairi lokacin da na je masa murnar Mm.
gina masallaci da aka yi na cikin gidan Kadiriya Mhm.
sai da ya kira na ya nuna min ya ce malam Mhm.
amirul jeshi ya nuna masa cewa wannan masallaci da aka gina Mhm.
cikin Na'am.
gidan kakannin su shewa atiku ne Allah sarki. To.
ya ce saboda haka masallacin na a cikin gidan malam musa yake daga ciki aka fitar da shi Allahu akbar.
kuma har yanzu akwai yan uwan ma'ana wanda suke su ne masu unguwannin wurin Mhm.
akwai malam shehu da 'ya'yansa ma duk jikoki suna nan Mm.
to malam musa ya zauna a nan Sarki Allah sarki. Na'am.
muna zaune malam musa na zaune sai kuma ɗansa Na'am.
malam abubakar Mhm.
sai sai ya taho Mm.
shi ma daga katsina Da katsina. Mhm.
ya zo shi ma yana zancen ka- abin nan biyo inda kakansa malam abubakar na farko ya yi Ya biyo diddigi.
ya zo shi kuma sai ya sauka Mhm.
a unguwar a unguwar cediyar cediyar ganji Mm. Mhm.
inda ake fi- kafa sani da cewar unguwar a, cediyar yan gurasa a Na'am.
yanzu Mhm.
to a nan ya zauna Mhm.
ya kafa makaranta shi ne kafa wannan ganjin da ake cewa unguwar cediyar ganji Allahu akbar.
a nan yake karatu Mm.
a nan yake zama a nan aka yi rumfunan karatu Mm.
to mutane da yawa suna da tambaya cewa to me yasa ake ganin malam musa ya tafi ya zauna a hayewa duk da sarki ne ya zaunar da shi Mhm.
me yasa malam abubakar bai bi shi can ba Tofa. Na'am.
to sai ake fa- maganar cewar ana ganin dalili biyu na farko kusancin wurin da madabo Mm.
saboda suna da dangantaka da madabo da ta zumunci Ga a malamai.
lokacin babu kishin cewar wane yana karatu a wurin wane Na'am.
ko makarantar wane wane ba zai je wurin wane ba a'a magana ce ta ilimi idan abu ya kakare wa wani malami Mm.
sai ya ji alama a littafin ya ce je ka wurin malam wane a cikin unguwa kaza ko gari kaza Mhm.
ka ce da shi ban gane nan ba ya ga- ya ya faɗa maka faɗa, mm.
malamin ne fa zai tura almajirinsa Akbar kabira.
to Subhanallah.
malam abubakar ana ba jin ganin kai ba jiji da Eh, kai gaba babu.
daya Allah sarki wannan dalili ne ya sa malam abubakar ya zauna a nan Mhm.
sannan dalili na biyu na'am kusancin sa da su malam Mhm.
umar jari Allahu akbar malam umar jari wanda yake Mhm.
dan uwa ne a tare da shi Mhm.
kuma ga irin zumuncin da yake nasu Mm.
tuntuntuni tuntun fil to azal sai ga bari ya zauna a kusa da su malam umar jari shine mahaifin Mm, sarki malam muhammadu sarga na'am na'am to suna zaune a nan malam musa ya zauna malam abubakar suna zaune a nan na'am sai in mun so mu koma baya sai malam umar jari Mm,
aminin malam abubakar na'am sai ya ga wata yarinya a dandalin turawa Mm, yana so ya aure ta mhm, wannan zan kawo wannan ne don za mu zo na'am mu mu ba da amsar menene ya kawo su su malam atiku da suka zo kuma na'am me suka yi a kano shine Mhm.
sa zan faɗi wannan gabar na'am cewar malam umar jari sai ya ga yarinya a- a dandali a dandali na wacce take yaya ce ga Mhm, alhaji tanko dandali mhm, wanda ah, wa- ah, na'am wanda ka- uba ne ga dr tijjani tanko To.
wanda har yanzu yana nan Mm, a legal na'am na'am na'am to kanwarsa kanwar shi babansu ce sai ga yana son ta su kuma suna so su samu malami a gidansu sai suka ce su yanzu za su ba shi aya amma bisa sharaɗin idan ta haihu na'am
malami suke so a bai- karatu suke so a bar jikan nasu ya yi.
Eh, sai Allah ce ya sarki.
yarda Eh, Allah.
to ya za a yi a tabbatar da wannan haka Mhm, mhm, sai ce akwai amininsa malam abubakar na'am ko malam abubakar ya kafa a nan malami ne Mm, shi ko malam umaru mm, jari mhm, falke ne da ya zo suka zo ana kamar falke sai abin ya mm.
zarce da shi zancen fatauci Allah sarki sai aka zo wurin malam Abu- abubakar aka zauna Mm, wane ne ke son wance amma muna sa a yi sharaɗi da shi idan a yaro aka haifa namiji zai bari ya karatu don so ake a samu malami Malami, ya ce mm.
ya yarda aka Mm.
shirya komai mm, to ana nan ana nan malam sai ta- sai sai wacce aka aura sai ta haihu sai ta haifi sheikh muhammadu salga Allah sarki na'am sai shi ku- shi kuma malam abubakar Mhm, ya haifi malam hallur mahaifinsu malam a kusanka Allahu akbar sai ya haɗa su da gaba ɗaya ya haɗa su kamar 'ya'yansa shi ya Na'am.
musu shayi ya musu komai Mm, to da malam muhammadu salga ya- ya- ya- ya- ya ɗaga dama mhm, an haife shi a can salaga mhm, da aka zo da shi malam abubakar ya mai da shi ka- ɗansa ya haɗa su da ɗansa da malam halluru mm, ya ya ɗauki kuma da ya isa aure ya ɗauki yarsa na'am ya bashi na'am to sai ana nan ana nan sai malam umar jari ya rika tafiya da malam sarga Mm, wurin fatauci mm, sai No.
kakanninsa suka zo wurin malam abubakar suka kawo korafi cewar gawa na fa abin da aka alkawari da shi ya saba mhm.
har ma yanzu suna can a gu- a ghana Allahu akbar sai aika masa ya ce to aje a gaya wa malam umar jare Mm, mu yaron na malam muhammadu ya dawo mun da ya da- ya aiko mun da shi sai ce a gaya malam shi zai kawo shi da kansa ya kawo shi mm, malam muhammadu sarga ya rike shi mm, malam abubakar ya rike shi mhm, a wurinsa ya karatu mhm, tare da ɗansa malam haliru mm.
mahaifin su shehu atiku na'am
to ana nan ana nan Mm, malam halluru mhm, malam abubakar ya haifi malam halluru na'am a katsina Mm, to wannan su su malam abubakar suka taho suna harkar karatunsu shi kuma malam halluru yana tare da sarkin katsina na wannan lokacin na'am
sai ya sa shi a makaranta ya karatu irin na zamani Mm, ya karatu na safiyo Allah har sarki ana faɗar cewar yadda muka je eh, tarihi kunne ya girma kaka na'am cewar da su su malam halluru aka fitar da boda iyaka Mm, ta tsakanin najeriya da nijar lokacin da turawa suka fitar da ita mm, to malam halluru yana can sai kuma saboda ya karatu sai aka ce ana da buƙatar a fara koyar da yaƙi da jahilci da rubutu na'am a ƙasar a ƙasar hausa sai aka turo malam halluru ya dawo kano da zama aka ɗora masa nauyin ya buɗe makaranta ta koyar da jahi- ta ta yaƙi da jahilci ta koyar da rubutu da karatu na boko na'am to shi ne wanda ya fara buɗe ta a la- tsohuwar library wacce take gaba da gidan sarki gabas da gidan sarki na'am a bayan gidan kurkuku na kurmawa oh Allah malam halluru shi ya buɗe ta mhm, ya taho da iyalinsa yana zaune a nan mhm, sai aka haifi a unguwar ɗaya inda babansa yake sai aka haifi aka yi masa gida sai aka haifi malam muhammad al'awwal wanda aka fi sani da malam karami wanda shine babban wansu malam abubakar atiku Allahu akbar Ana to, aka haife shi.
Allah sarki a na'am a unguwar ɗaya ganji Mhm, to mahaifiyarsu tana nan shi kuma sarkin katsina wancan aminin malam halluru haka ba na'am ya yi aure amma sarkin Ka- katsina duk sai aka samu ɗan tsaiko na haihuwa sai aka ce ai matar amininsa na'am mala halliru ta samu ciki Allahu akbar sai ya ce to a zo a gaya masa a ɗau matar mala halliru a ma- kai ta can gidan sarki Mhm.
a haifa masa ɗa ya zama shi ɗansa ne- ɗansa ne Allahu akbar kamar ɗansa ne Mm, sosai to kuwa shi a cikin gidan sarki aka ɗauki na'am a, ita shi malam matar ba- matar malam halliru mahaifiyar Mhm.
su malam atiku aka mai da ita gidan sarki na katsina a nan ta haihu to Allah har sarki har na'am.
tsaya tsawon wani lokaci ban san yanzu ba Allah sarki na'am.
wanda suka san tarihi na'am a lokacin in mun je suna zuwa su nuna mana wani wuri a tsoro na biyu wani dan gini da aka yi kaɗa- sarki sa aka yi dan tudu ne Mm.
suna cewa sarki duka ne sa aka yi ana aka Kai.
binne cibiyar malam atiku sanka a cikin Subhanallah. Allahu akbar ana aka haifi malam atiku ana nan ana zaune Mm.
ana suna yana can kullum sai ya ku- sai ya kama kuka Allah sarki ya ce wai shi ina dan uwansa na'am an ce babarsu ta haifi wani a Ka- a kano Mm.
na dan uwan nasa yana wannan kuka yana kuka Mm.
har sai mahaifinsu sai ya ɗauko shi ya kawo shi Mhm.
kano ya je har aka haɗa shi da ɗan uwansa Mm.
to daga baya wani dalili ya sa aka mai da su katsina tare da mahaifinsu sai koma katsina ba a daɗe da komawa ba Mhm.
sai mahaifinsu ya rasu mara halluru na'am to yanzu ne za mu da faɗo lokacin da suka zo zamansu na kano bayan aka shigo kan an haifi wancan a katsina wani an haife shi a kano Allah sarki to komawar da aka yi da su da babansu aka mai da su a katsina na'am suna nan suna nan sai mahaifinsu ya rasu Allah sarki to ita wannan wan- wannan kaka akwai suna da kanwar kakarsu na'am tana auren wani malami ana ce malam abba dan fanna Mhm.
sai ta ce da mijinta ta ce idan malam abba dan fanna ta ce tana neman izininsa na'am idan ya yi izini tana so yana so tana so ta je ta ɗauko ya jikokin yar uwarta Allah da sarki suke gidan sarkin katsina gidan katsina na'am babansu ya mutu kar ya zama sun girma ba su yi karatu ba Allahu akbar sai mata izini ta ɗauko su Mm.
da ta kawo su ta aka- wurin mijinta malam abba Mhm.
to sai ya ce nan ne za mu koma magana da muka yi ta baya cewar na'am malam salga malam abubakar ya karantar da shi Mhm.
ƙarshe har ya girma ya buɗe makarantarsa sai ita wannan sai mijin Malam, ah, hajiya ramatu Mm.
sai ya ce da ita abin da za a yi Mhm.
yanzu tunda an kawo su bari in kai su wurin almajirin kakansu Allah sarki to, malam muhammadu salga na'am na'am su kuma sai shi ma ya- ya karantar ya da su karantar da su to mm.
shine dalilin kai su malam lawan na'am malam karami na'am da malam atiku gaban malam salga Allah sarki na'am malam salga lokacin ya zama bajimi Mhm.
ana jinsa a ko'ina a ƙasar nan a ko'ina a afirka ta yamma sha'anin sai ya gawarta ya gawarta ana cewa da shi baƙin maliku Allahu akbar wato ya, ya tumbatsa saboda ilimin Eh, eh, haka da shi yake da shi shari'a Allahu da ibadat Na.
ya kai matsayin da za a ce baƙin maliku Allah sarki to anan na'am.
suka karatu a gabansa Mhm.
kuma da abin da suka samu Mhm.
suna faɗa da kansu suna cewa duk abin da suka samu duniya da lahira na'am suna danganta shi da albarkacin na'am malam muhammadu salga haka ne to suna wurin malam muhammadu salga shi ne malam muhammadu salga sai ya ɗauki ya ya yi musu ishara na'am su tafi wurin malam mijin yawa bakin ruwa na'am shi kuma ya shahara a lokacin ya tumbatsa a harkar ilimi na tasawuf Mhm. sufanci sufanci Mm.
shi ne suka koma suka je suna karatu wurin malam muhammadu na'am ah, malam shehu ma- ah, abubakar mijin yawa na'am shi ne za in in mai tambaya tambaya to kwarai kuwa da suka zo kano na'am mene ya kuma me ya faru me ya kasance to shine sai mu gaya masa da suka da aka dawo da su Kano na'am suka fara karatu a gaban malam Abba dan fanna shi kuma ganin sun fahimci karatun alkur'ani sai ya saka musu makarantarsa Mhm.
ya ce su ci gaba da koyarwa a makarantarsa na'am kuma ya haɗa su da 'ya'yansa a matsayin sun zama 'ya'yansa Mm.
to anan suka aka kafa makaranta ta farko ta ƙur'ani na'am wacce ta bunƙasa wacce alhamdulahi Mhm.
a wani lokaci da mai martaba sarkin kano alhaji ado bayar allah ji kansa amin na'am ya je sabunta makarantar Mhm.
yake cewa wannan makaranta ita ce far- makaranta ta farko ta alkur'ani a kano Mhm. Ai.
kuma muna alfaharin sanar da jama'a cewar na'am mu ma da kanmu mun zauna a nan mun yi karatun alkur'ani Allah sarki sarki.
haka ya faɗa na'am a wurin Allah sarki saboda tarihin makarantar Mhm.
da kuma girman makarantar to anan su malam atiku da dan uwansa malam a karami na'am suka fara buɗe ido da karatu Mm, mhm.
da kuma karatu a wurin malam mijin yawa Allahu akbar.
da karatu na'am a wajen malam Mhm.
a, mu- a, malam muhammadu salga Allahu akbar.
suna karatun fiqihu Mm, da fi- eh, abin da shafi ilmin tasawuf mhm.
a wurin kuma malam abubakar malam mahmud ibn al-hasan na'am na sanka a nan suka karanta abin da ya shafi fiqi- eh, s- luga Mhm.
da abin da ya shafi eh, tasrifi da sauran duk waɗannan abubuwan Mm, to mai tambaya zai tambaya cewar a lokacin da suka zauna su- suke wannan karatu mhm.
suke wannan sauran iyalansu suna ina haka ne na'am to sauran iyalansu dai Mhm, wanda suke nan su ne zuri'a ta malam musa mhm.
kakansu Mm, ka- baban kakansu mhm.
da sauran zuriyar malam abubakar na'am wanda shine kakansu mahaifin babansu na'am da kuma zuriya saura ta, ta katsina shi babansu malam halluru su kaɗai ya haifa ya haifa da na'am malam Hallu- da malam abubakar malam atiku Mhm, da malam lawa mhm.
an ji akwai wata yar uwarsu da aka haifa ta fi su tare amma dai su aka fi sani nan na sarki to su suna katsina na'am kuma har yanzu alhamdulillahi ana tare wan- waɗannan yan uwa da ake magana ina yan uwa kaza ina su wane to suna nan Mm, Allahu akbar.
wanda suke nan na'am waɗansu na warure waɗansu suna nan inda ake faɗar ah, kamar a ce a sami Mhm.
waɗansu wurare dai da yawa muna nan suna nan Daban-daban.
tare da waɗansu suna kabara Allahu akbar.
to malam abubakar atiku da ya zo Mm, ah, ya fara ah, kai hankalinsa shi ma na'am malam muhammadu salga No.
ya yi masa izini cewar ya je ya buɗe makaranta shi ma ya riƙa karantarwa yayin an masa izini an masa izini Mhm, to ya buɗe makaranta duk da cewar mhm.
wannan wata gaba ce wacce watakila ba a tambaye ni ba amma na tsallako ta Allah sarki to amma dai malam za mu zo ta dama No?
cewa ne za mu zo ta dama yawwa eh to malam muhammadu salga ya masa izini ya buɗe na'am makaranta mhm, kuma sai allah cikin albarkacin karatu na'am da hidima da abubuwa da suka yi wa malamansu su ma sai allah ya ba su wani tagomashi Mhm, wanda har yanzu yake yake bin iyalinsu suke cin albarkacinsu ba don sun isa ba ƙwarai ba don sun iya ba don komai ba sai don wannan abu abin da suka yi sosai suka hidima ta ilimi suka yi wa Allah hidima Na'am. Mai saura dai kada ka shafa kana sauraron gidan rediyo Premier da ke kan mita 102.7 a zangon FM tare da ni Ismail Faruk Makama a cikin shirin namu na hira ta musamman inda a yau muka samu bakuncin Dr. Lawi Shawatiku wanda yake bamu tarihin rayuwar Shawatiku Abubakar Sanka muke ji daga bakin ɗansa wato Dr. Lawi. A afwan algafata kana tsaka da bayani kuma sai na dakatar da kai Uh, bara a dora daga inda aka tsaya akan batun da mace tattauna na abin da ya shafi tarihin rayuwar shi a tiku abubakar sanka na Mhm.
to kamar da na faɗa malam Mhm.
shirin muhammadu sarga ya musu izinin su je su buɗe makarantu su Makarantu.
fara buɗe karan- makarantu makarantu na kuma watakila za a so a ji cewar Mhm.
to a lokacin da suke karatu su wane ne Mhm.
abokan karatunsa na kuma su wane ne abokansa na gari Mm, na gari kwarai kuwa sosai wanda da suke tare da su su Mm.
ne an taso daga makaranta su ne abokansu to suna Sosai.
da yawa wanda ba za a iya cewa ga su amma dai in mun dawo makaranta Eh, da kuma irin hazaƙa sama a gurin ɗaukan karatu To, ina Allah waɗanda suri su aka fi sani dai a tare da a makaranta suna tare Mm, su ne wanda har yanzu alhamdulillah Allah muna yi masa godiya na Allah sarki har yanzu kamar suna nan Mhm.
da gidajen Allahu akbar da mutanen Mm, da alaƙar da alakar Mm, har yanzu Allah ana sarki, nan in Allah ka sarki.
ce na'am wane ne aka fi saninsa da shi sai ka ce akwai sheka Mm, shehu mai hula na'am to Usman alƙalan sauyi Allah sarki kwarai na'am Allah aka ji kansa Eh, diso Diso.
na'am, Allah sarki sosai akwai na'am shehu sani kafanga Mhm. Allahu akbar kabira.
akwai Na'am.
shehu tijjani usman zangon bare bari Allah sarki. Na'am.
akwai shehu mahmudu dan gwaggo Mm.
sabon sara Mhm.
akwai Na'am.
shehu malam awaisu Mhm.
akwai irin su malam sharif ahmad anwar Na'am.
wanda su dukansu kusan Mhm.
tare suka taho harkar karatu sai kuma irin waɗanda suke Mm.
su daga nesa suka zo karatun Na'am.
suka zama manya su ma a can irin su akwai na malam abubakar argungu Mhm.
a mun san shi Na'am.
tare suka karatu a gaban malam muhammadu sarga Mm.
da sauran waɗansu waɗanda mu ba mu sani ba akwai irin su malam Na'am.
abdulmajid salga Mhm.
wanda suna bayan su kaɗan Mhm.
da su da su malam zakar salga Na'am.
da su su shehu abdullahi salga ɗan Na'am.
sheikh muhammadu salga Sadaga. Mm.
wanda ya hau halifa bayan rasuwar sheikh muhammadu salga Allah sarki na'am.
wanda kuma shi mala atiku yake cewa bayan rasuwar malam muhammadu salga sai na zama ni ne na kusa na hannun daman ɗansa wanda ya zama halifarsa malam abdullahi salga ya ce na zama duk abin da zai yi yana shawarta ta kuma muka ɗora karatu a gabansa a nan za a ɗan so a faɗi cewar duk tunda muna yi ne don kaifafa zuciya wannan labaran da ake faɗa da malam muhammadu salga ya rasu su waɗannan malamai sun ƙoshi da ilimi sun zama wani waɗansu abubuwa a cikin karatu sun kai sun kai a gaban malam muhammadu salga to amma saboda aiki da ake yi don allah waɗanda ana ambata ɗin irin su tijjani usman da sauran waɗanda ambata ba su ce ɗan malaminsu da suke kwantawa suna karatu da shi a gaban malam ya za a yanzu kuma mu dawo mu kwanta a gaban sai na karantar da mu abin da muka sani abokinsu sai suka komo suna karatu a gaban malam abdullahi salga suna girmama shi girmama wadda suke girmama malam duk abin da ya faɗa shi za a yi duk abin da ya ce za a yi duk yana nan a rubuce akwai littafi da shi watakila lokaci ya bayar nan gaba za a faɗi cewa rubuce-rubuce na malam tuko akwai alfaidul hami'u fi tarajim ahli sirril jami'a za a zo kan littafan sama insha Allah da ma to da irin wayannan ya kawo labarin waɗanda ma ya karatu a hannun su waɗansu larawa su Abubakar Tashiti wanda suka zauna a dandalin Turawa a nan jihar Kano a nan dandalin Turawa kusa da kusa da mu to waɗannan su ne abokan karatunsa da waɗanda waɗansu ba mu san su ba waɗansu kuma jin ganin su muka a rubuce da sai kuma abokansa wanda za a ce su waye abokai na rayuwa na yau da na rayuwa na gari cikin gari akwai abokai da yawa wanda ya yi su to amma mafi yawan su ƴaƴan laraba ne waɗanda suke zaune a nan dandalin turawa daman da suka zo kuma tare suka yi karatu to tare a hannun malam abba dan fanna wataƙila za a fi ganewa idan an faɗi waccan makaranta da mai martaba sarkin kano alhaji ado bayar allah da kansa ya faɗa ya faɗa ya datsu cewa su ma shi ma da kansa ya taɓa yin karatu a wurin wannan makaranta wata rigima ce ta tashi a ƙasar ƙasar bankoda na'am to magana ta kai ta fi ƙarfin a yi ta a can sai da aka kawo ta gaban sarki aka kawo ta gaban sarki shaidu da aka zo aka nemi shaidu aka kawo shaidu har yamma ta yi ba a gama ba gama ba sai sarki ya ce waɗannan shaidu a yi musu masauki a cikin gidan sarki aka yi musu don halayya irin ta mutanen kirki da sarkin kano alhaji abdullahi bara ake faɗa ko kuma wani sarki da cikin sarakunan nan sarkin kano abbas aka to cikin waɗanda aka zo shaidun nan ashe akwai wani malam dan fanna hafizi ne kwararre na karatu cikin dare ya ta karatu ashe sarki na ji sarki da safe aka zo fada za a karasa ake sai cewa muka je na karatu jiya da dare cikin dare aka ce gashi sai ce to irin wayannan bayan Allah albarka an ji an kunshe su a ƙauyuka ba amfana da su ya dawo birni a dawo da shi nan cikin gari to ai shi sarki zo ki duk garin ya zama kaza ta ai shi sa yanzu garuruwan ba sa kasaita saboda ba wanda yake jin garin sa ne bari ya kasaita sosai sosai da kowa shi ta kansa yake kowa ta kansa yake to da ko sarki so yake ma a ce garinsa a garinsa an fi kowane gari manyan riguna masu kyau ba ma gidaje ba manyan riguna a garinsa an fi iya dafa abinci to da haka sarakuna suke shine malam dan fanna malam fanna ya dawo nan to aka zo ina za a sauke shi ina za a sauke shi akwai wakilin larabawa a majalisar sarki laraban da suke kano da suke kano to mutanen wanda yake wakilta dana a dandali ne sai ce da sarki mu a ba mu shi mu kai shi unguwar mu shine suka kai shi dandalin turawa nan cikin laraba aka bude makaranta sarki ba shi gida har yanzu da wurin yana na gidan na nan har yanzu makarantar tana nan mai martaba sarkin kano alhaji aro ba da shi je sake gina ta tana nan a wurin to wannan larabawa wanda suke zaune a wurin sune abokan su mala atiku tare suke akwai abokansa irin su ibrahim musa gashash yayan alhaji mahmud gashash da alhaji abdullah gashash akwai irin su malam ibrahim zimit wanda yake a nan disu malam ibrahim zimit yana cikin manya-manyan abokansa akwai su da yawa akwai kuma wanda suke abokai ne ko kuma sun daukansu yana cewa abokansa na sa su almajiransa irin su alhaji baringin da sauransu da su da yawa wanda ba zan iya cewa ga suna an kawo su a wani lokaci ya kurare ba amma dai shirin da muke ta faɗa kuma afuwan algafata ban katse ka ba na ce kamar shi malam ya yi kamar malamai waɗanda suke a wajen kano haka da wajen najeriya wanda ya je ɗauki karatu a gurin su shawatiku
to gaskiya in ma ya je mu ba mu taba ji ya faɗa ba Allah sarki na'am na'am kuma ba mu gani a rubuce ba na'am abin lura a nan abin da mutane za su faɗa za su lura darasi shine in ka duba shehunan nan wanda su aka fi faɗa in tashi faɗa shehu tijjani usman zangon bare bare zangon bare bare shehu sani kafanga kafanga shehu kafanga shehu mai hula na'am shehu dan gwaggo su shewa abin nan wai su madabo su waye dukansu an zo tarihin sai ka rika jin karatun da suka yi a kusa da gida suka yi a gida haka ne a gida duk aka yi karatu amma me ya ba su wannan karatu shi karatu imamul jinin yana faɗa man manzo Allah ya faɗa man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam wanda ya aiki da abin da ya koya sai Allah ya ganar masa da abin da bai koya ba ya buɗa zuciyarsa sannan kuma ginshiki na biyu an yi ne don Allah ba wanda cikin su yake karatu da niyyar ya tara almajirai a yi masa hidima a bashi kuɗi in za a yi sauka ya ce kaza za a bashi cikin su ba wanda yake wannan a'a in ma karantarwa za a yi su za su baka kuɗin su karantar da kai su baka abinci su baka gida su maka aure abinda suke so kawai farin cikin su a yi karatun a yi karatun a gan kaurin karatu za a yi sallah a ganka za a yi wazifa a ganka za a yi abu na alkhairi wata mutuwa an yi a ganka daurin aure a ganka in an wani sulhu ne na aure a ganka sannan in ka gama suka fahimci ka kwankwada abin da ka kwankwada su za su kiran ka su ce wane mun ga ka cancanci ka ja hannun mutane ko magarinku ka amfani da su ko kuma su tashe ka su ce gari kaza ana buƙatar ana buƙatar malamai mun umarce ka koma can su aika kuma su ce ai maka hidima in can ba su da abin da za su hidimar daga nan za a ɗauka a je a kai don kai ka koyar da jama'a a can to wannan ya sa sai ake ganin karatun nan da suka tara wanda alhamdulillah har yanzu a cikin irin littafansa cikin kayansa wani sa'in ana bincike sai a ga waɗansu rubuce-rubuce da ya yi wanda ya rubuta ya ajiye su su kunya suke ji su rubuta su fito da shi ce na yi littafi har yanzu muna samun waɗansu sai ga wani asararu ne wani bayanai ne wani mun samu littafai da yawa da suka yi rabi shi ya rabi shi nasiru kabara ya rabi duk mun samu suna nan da yawa a hannunmu kuma a lokacin ba sa so a faɗa an ce ma algafa ta malam na ce almajiri almajiri kware ko kuma kamar abin da ya shafi malamai da ya ɗauki karatu a gurin sa haka wa Allah sani ba ko kuna da irin ko kamar lissafin sa haka ya zauna a gurin malam wani ya zauna a gurin malam wani akwai littafi na'am waɗanda ya amfana da su akwai littafi da ya yi alfaidul hami'u fi tarajimi ahli sirril jami'a akwai تحصيل الوتر نعم.
بترجمة الشيخ محمد بن سلقة بن الحاج عمر أكوي إزاحة الشجن نعم.
بترجمة الشيخ محمود بن الحسن to a ciki ya farfaɗi waɗansu malamai wanda sun zo waɗansu daga maroko waɗansu sun zo daga algeria waɗansu daga libya waɗansu daga tunis irin wannan laraba da suke zuwa wani abu kasu ya amfana da su wajen karatuka ya rubuta akwai su suna nan duk wanda yake so ma in ya zo insha Allah in dai ba akwai kyakkyawa akwai lokaci za a iya samu masa a bashi a nuna masa a bashi su na'am na'am na'am waɗannan su ne kamar wanda suka yi kuma kamar na faɗa dai karatun akwai hidima da suka algawa ta malaman sani ba lokaci zai ba mu dama ba a duk lokacin da yana ta dan hararen mu ina jin sai a dan taba dan taba kalashi akan abin da za ka yi magana kafin mu je ga jalli na gaba na'am na'am to wannan abin da za a faɗa shi ne abin da suka yi hidima ta karatu ita ce sun yi zauna da malamansu daban-daban sun yi musu hidima na'am fiye da yadda ake zato kamar yadda suke hidimtawa waɗanda suka zauna a ƙarƙashinsu suke suke koyar da su haka ne akwai lokacin da ake faɗar gidan shehu muhammadu malam abubakar mijin yawa a bakin ruwa sai masan gidansa ya cika na sarki na'am a zuba toka a zuba kananzir Mhm.
abu da yana ta bori Mhm.
shi kuma mai ya san masai ango yake amma baya san malam Allahu akbar kafira na sarki an yi Na'am.
an ya zo ya kwashe masai a biya shi yaƙi Mhm.
rannan Mhm.
shi ma latifu sai ya ce ya ce da yan uwansa shi ma jiyan usman ku Mhm.
mu yanzu mu yi amfanin zaman mu a gidan nan ba za mu yashe masan ba Na sarki na- to jiyan usman zangon bare bare ya ce haka za a yi Mhm.
to ya za a yi aje a nemi kayan aiki suka nemo toka daga eh, karanzir Mhm.
amma kar a gaya wa malam dan ba zai bari mu yi ba Mhm.
suka ɓoye kayansu sai da malam ya shiga ɓangarensa Mhm.
sannan cikin dare sai sani kafin ga ya je ya buɗe masan kafin kiran sallah asuba na fari sun kwashe masan sun kai nan jikin goron dutse sun zubar La ilaha illallah Allah sarki da ya fito da sa- da as- da- da asuba asuba Mhm.
sai ya ji alama an taɓa masai sai ya ce a shi yanzu Mhm.
wannan bawan allah bai z- bai ga damar yi mana aiki ba sai yanzu Ai Allah sarki sai sai matan gida suka ce a ya riga wata malam Mhm.
sai a ci ku ne sai kwashe La ilaha illallah su waye ce zai ce to sai- sai sai ya fita aka yi sallah aka wazifa Mhm.
da safe suka zo karatu Mhm.
sai ce ku ne ku kwashe masai suka ce mu ne a guatemala Mhm.
sai ce da jama'a bari mu musu addu'a Allahu sai ya fashe da akbar.
kuka ya ce a yi musu addu'a Na'am muna roƙon allah Mhm.
ina roƙon allah da kuka faranta mu allah ya faranta muku Mhm.
allah ya kada allah ya tabar da ku ku da wanda ya danganta da ku kowaye Allahu akbar kabira allah ya kaza ya musu addu'a Mhm.
allah ya buɗa muku ilimi Mhm.
da wanda kuka karanta da wanda ba ku karanta ba to kaga wannan yana daga cikin abin da ya sa al- il- karatu ya albarka har ake ganin cewar ya su- suka samu ya suka samu wannan Sosai to wannan ashe abin da zan faɗa nake gani Na'am wanda ya kamata mu daje da cewar Harikwa.
masu neman ilimi yanzu su yi izina Mhm.
da waɗannan bayan Allah da suka wu- gabata Sosai kwa ya suka yi ya suka yi me suka yi Mhm.
wahalar da aka sha daga tahowa daga inda aka taho Mhm. Haka ne ya aka zo aka yi wa ilimi hidima ya aka gyara ya aka duk abin da aka yi idan aka yi wa Allah shi Allah baya da ba marowaci ba ne Haka ne in Sosai kai kwa.
masa zai maka Mhm.
kuma shi in kai masa ɗaya goma zai maka to ina zaton Nesa ba kusa ba shi ne abin da Na'am.
waɗannan bayan Allah suka yi wa Allah Mhm.
shi kuma Allah yake yi Ta musu yanzu goma shi da wannan yake al'amari musu da goma shi haka yanzu ne na'am kuma kamar mala irin abubuwa da shawatiku ya yi na abubuwan ban ah, kamar rabi alal misali akwai kamar wani dan abu da za an kawo wanda sanannen abu ne na lokacin da aka dan shiga yana jin yanayi ne na yunwa ko a nan kasar da shawatiku ya dan yi wa garin kwaki kasida ko na Allah to sarki wannan yana cikin Na'am.
ɓangaren na'am abubuwan da ya rubuta mhm mun sani ba ware loka- b- b- b- abin da Eh, lokacin namu?
na- na rubuce-rubucensa ko kuwa a Eh, ɗauke su na'am a tiriya tiriya ɓangaren karatu da ya yi na'am da kuma a ɗauki ɗan abubuwan da ya rubuta a farfaɗe su Mm.
da almajiransa na'am to duk wannan za a iya yi eh sannu sannu ba Eh.
eh ga kuma lokaci yana ta hararen mu ina jin wai Allah sai dai mu dan yi kokari a dan faɗi wani abun ko kaka ne ah, mu dan cika lokacin namu kana zuwa lokaci na gaban Allah da mun samu lokaci sai a dora saboda lokacin namu Abin- abin da za Eh.
a faɗa dai shine na'am shi a cikin yanayinsa Mhm.
Allah ba shi Na'am.
wata baiwa mhm, wacce ta taimaka masa kwarai wurin na'am ah, rubuce-rubuce da ya yi Allah sarki na na'am farko yana tsaye da hankalinsa akan abin da duk ya sa zai- ransa zai yi mhm sannan bai cika hange-hangen mhm wane yana da kaza ya samu ko wane ban- ni ban samu ba mm, kuma baya hangen na'am waɗanda suka ɓata masa sun ɓata masa in dai ka ga ransa ya ɓaci mhm to Allah aka taɓa ko harkar ah, addini ko ɗariƙasa na'am amma mutum zai zo ya faɗi abin da ya ga dama a gabansa zagi da mai ba abin da ba a yi ba subhanallah wani abu mun ji labari wani mun gani a gabanmu mm ya ce ya- har ma ya ce duk wanda ya rama min ban yafe masa ba Allahu akbar kabira to na'am duk irin wannan to ya- wannan ya taimaka masa mm, wajen mai da hankalinsa wajen rubuce-rubuce mm, akan abin da yake yake yi kuma Mm.
duk abin da ya samu abin da yake kokari mhm ya samu ya yi shi ne mai zai sai ya za a iya samu ya sayi littafi na akbar kabira don in ka je ana maganar littafi na da kayi masa magana ta ce ina za a samu shi Mm.
in an zo siya kuma ba a tayawa abin da aka zo siya din nan Mhm.
haka za a ba da shi haka za a ce to a a biya a haka Mm, ba za a taya ba yawa to wannan ya taimaka masa wajen rubuce-rubucen da watakila ma za mu yi magana da a kansu a nan gaba na'am da kuma na'am a, abin da ya taimaka masa wajen Mhm.
mutane har yanzu suke ganin waɗansu abubuwa na Mm.
halayyarsa da suke yabawa har yanzu na'am to duk wannan za a iya faɗa a nan gaba Na'am.
insha Allah na'am kuma dai ga- insha Allah na'am lokacin ne dama ya ci ya cinye ina jin sai a sallama da masu saurare kafin lokaci na gaba insha Allah na'am To, jama'a dai muna da fata muna roƙo cewar ai mana aikin afuwa da ci- kira da da aka yi aka ce zan faɗi tarihi irin wannan wani zai ji kwaɓa da yawa a ciki Na, afwan afwan a daga wani fata zai ji ya yi daidai wani ba daidai ba Ana- to amma dai duk da abin da ake faɗa dai Mm.
ana faɗa ne dan ai koyi Mm, ko ba sosai.
daidai wani aka ce aiki na gari aka faɗa wani ya yi na'am to ko da ka- kaɗan sai kai koyi da abin da ya yi muna fata na'am Allah zaunar da ƙasar mu lafiya Insha Allah Allah.
ƙaro arzikinta insha Allah wannan gidan rediyo mai albarka Allah ƙara albarka ga masu gidan rediyon da ma'aikatansa amin amin amin.
da mu da muke zuwa gudunmawa kuwa Allah sa jibinsa tafi gobe Amin, amin.
gobe tafiya aljanna tafi gaba ɗaya insha Allah shugabannin mu Allah ƙara musu adalci mu kuma Allah ba mu ikon yi musu biyayya alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Amin, wa amin, sallam.
amin. da mai sauraro kuma da yake so ya ji karasan shi da tamu ta tarihin shu'atiku abubakar sanka da salsalar tasa a sai tara insha Allah zuwa gobe misalin karfe goma da minti biyar na dare zuwa karfe sha ɗayan Allah da sai kuma maimaita da ake da safe karfe tara da minti biyar na safe zuwa karfe goma insha Allah za a ji mu da cikakken karashen hirar tarihin rayuwar shu'atiku wanda muka samu bakuncin Dr. Lawi shu'atiku wanda yake daga shu'atiku ya ba mu wannan tarihi insha Allah zuwa lokaci na gaba za mu karshe ni Ismail Faruk Makama nake cewa bisalam daga nan gidan rediyo Premier cikin shirin namu na hira ta musamman